الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم هذا يوم لا ينفقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يا همة الشيخ نرينا بهذا المحضر ولتعبثي برحمة تأتي لنا بالزفر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم هذا هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين muna a cikin inda Allah yake yin jawabi akan irin azaba da Allah ya tanada ga masu karyata manzanni masu karyata alkur'ani Allah ya tada irin yadda zai musu a wuta da irin azaba da Allah ya tanada ga duk wanda ya karyata sakon annabawa a sakon Allah da ya zo ta hannun annabawa kamar alkur'ani da sauran to a cikin Allah ya ci gaba da faɗin cewa haza yau mulayin tuku za a gaya musu ranar alkiyama wato wannan ranar alkiyamar dai ba wai tun daga nan duniya ne Allah yake ga abin da ba eh daga yanzu dai Allah yana bayyana Qur'ani ranar alkiyama idan sun samu kansu a cikin wannan azaba tun da suke ciki sai a ga yanzu ce haza yawmul la yantiqu wannan yawmul qiyamah ranar da kuke yawmul la yantiqu shine ranar da ba ku da ikon yin furuci fi bi shay ranar da ba za su yi furuci da bakin su da komai ba su da ikon a ranar su ce wannan abin sihiri ne ko wannan abin ƙarya ne ko ba sai da ranar babu damar magana saboda Allah subhanahu wataala ya sa gabobin su kai ba dai ba su za su magana to ranar babu jiran sai bakin wani yayi magana na bada kariya da makamantan su wala yu'zanu lahum bai'atazirun sannan la yu'zanu lahum ba za a ba su hanzari ba ba za a ba su izini ba fil uzr a ranar ba za a ba su izinin ma su wani uzuri ba sai a tazuru balle su yi izinin a ba arafin ala yu'zanu شروها نعم أي لا إذن فلا اعتذار بدا باس إذني أشيء ko yana damar da zai bada wani hanzari ba ko ya ma bada uzuri wato wannan a cikin a cikin wutan ne ranar alkiyama tana da mawaƙi gurare daban-daban mabambanta a farko za mu ji a sai da suke bada hanzari ko Allah yana faɗin ranar alkiyama su ringa faɗin cewa ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين kaga wannan a zahirin ka kamar suna bada uzuri ne suna bada hanzari to wannan a wani wurin ne a wani mawqifin ne a ranar alkiyama amma bayan Allah ya gama kama su da hujja an sa su a cikin wannan azabar to a daidai nan ba za a yi musu izinin uzuri ba balle su bayar da uzurin a karba ba wani abu za a saurara na uzurin su wailun yawma idhin lil mukazzibin sanan azaba ya tabbata a wannan rana للمكذبين بمصطفى هذا الجميع
هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين لا أكبر شيء هذا يوم الفصل wannan rana fa da ba ku da damar da za ku bayar da hanzari a karba ba ku da damar da za ku wata magana a jere ku to wannan ita ce yawmul fasli ita ce ranar raba hukuncin da ake faɗa anna Allah ya da inda yawmul fasli miqatuhum ajma'in to wannan ce ranar raba hukuncin da Allah zai rabe gaskiya ya sakamako akai da masu ƙarya ya sakamako akan jama'anakum gashi mun tattara ku mun tara ku ayyuhal mukazzibu ya ku masu ƙaryatawa min hadhihi al-umma wal awwalina da ku da masu ƙaryatawa na al'ummomin farko wato kenan wannan jama'a na kuma kidaba ne ga ba duk kafirin duniya ba kafirai na wannan al'umma wanda ta gaita annabi sallallahu alaihi wasallam su kadai to ranar lahira su Allah ya ga ranar raba hukunci da su mun tara ku da ku da kafirin farko ba duk kafirin duniya ne duka za a ce musu jama'a na kuma al'awwalina ba saboda in duk kafirin duniya ne to su waye farkon kenan to su ne yanzu dai kafirin zamanin manzon Allah su ne Allah zai taje zai ce musu jama'a na ku gashi yanzu mun hada ku wal awwal da kafuran farko wanda suka yi tarayya da ku a laifin kare ta annabawa min al mukazzibin na farko daga masu karetawa kabbatin kafin ku fa tuhasabuna wa tu'azzabuna jami'a saboda ka duk tare za a muku hisabi tare za a yi muku hukunci a yi muku azaba wa daya kaga wannan ya yi daidai da wato istifhamun nan na farko da Allah ya ce alam nuhlikil awwalin ko dama Allah ya gaya musu ai mun halaka kafiran farko wanda suka karya ka ko sun manufi umul akhirin to ko za a ce musu to gashi yanzu mun tara ku da ku da kafiran farkon duk mun hada ku a cikin azaba duk an hada ku a hukunci dai za a yi hisabi kuma a yi muku azaba fa in kana lakum kaidu idan kuna da wata tabara wani makirci hilatun fi daf'il azabi an tunda a duniya ai kuna ta yin makirci iri iri kuna ta yin sharri iri iri na ku kun tunkuɗe da'awar annabi kun hana ko kamar da Allah faɗa innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah ko duk abin da za ku iya na makirci a nan duniya kuna yi to yanzu a lahira ga ta an tara ku to idan kuna da wani makirci da za ku iya shiryawa da zai hana azabar ta muku fakidun to ku aikata wannan makirci ku yi shi mu gani yanzu za ku iya wannan sunansa amru ta'zib ba da umarni na gajiya ba ai ba wanda ke da ikon da kan kansa ma a wannan rana ko la yastadi'una nasara an fusuhum ko kamar da Allah ya ga akan gumaka ba wanda yake da wani iko akan kai shi ma balle yayi wani iko na hana abin da zai faru a ranar babu sai ga nan fa in kana lakum kaidun fadidun duk wanda yake da wani abu zai iya yi in zai iya yin yazo yi wannan amru ta'jizi ba da umarni ne amma na kaskanta su da gajiya kamar ana nufin ne ba wanda ya isa ya kuka da wannan azaba sai wailu yawma idan lil mukazzibin nan azaba zai tabbata a yau ranar lahira للمكذبين كافرين ما سكرت على جمع إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون wannan kuma kamar yadda Allah ya saba muqabala in ya fanta sakamakon wayan da kafirai sai kuma ya biyar da sakamakon mu'minai saboda me saboda azabar da mu'minai na su yi aiki daga su samu wannan sakamakon kuma sannan su waɗannan kafirai a yi musu ainihin kamar shagube cewa waɗanda kuka raina a duniya kuke ganin su kaskantattu ne to su ga irin alkhairai da abubuwa na ni'imomi da Allah ya tanada musu to illal muttaqina hakika su wanda suka tsoron Allah bayan Allah na gari fi zilali su suna cikin wasu irin inuwoyi azilal yana nufin takasuful ash takasuful ashja wato bishiyoyi na aljanna masu manyan rassa da yawa wanda wasu suka shiga cikin wadansu shine zilal din izla shamsa yuzallu min hamriha saboda asali ma babu rana balle a nemi wata inuwa da za ta ije zafin wannan rana su zafi wannan azzila da cewa suna cikin inuwoyi na aljanna wato manyan manyan bishiyoyi nan da Allah yake faɗin cewa wadayar wata na alaihi zilalu manyan manyan bishiyoyi masu manyan rassa to suna ƙarƙashin ganyayyaki da inuwoyi na wannan manyan bishiyoyi na aljanna wa uyud duk nau'in da kaji ana magana manyan bishiyoyi masu manyan rassa da inuwa to wannan yana nufin wurin nan wani dausayi ne mani saboda anan ne ake samun al'ashjarul mustaffa la'an ne za ga manyan bishiyoyi sun yi yawa saboda yawan su wadan sun shiga cikin wasu haka sun makalkale a juna shine a wannan yana nuna alamar cewa wannan guri ne na ni'ima guri ne mai sanyi guri ne kuma mai daɗi to mun ne sai sun wannan inuwoyi wa uyun sannan kuma da idanuwar ruwa nadi'atun min al-ma bayan wannan bishiyoyi kuma ga idanuwar ruwa ta ko ina shi ma yana daga haya alama ta ni'ima cewa guri ga shuke-shuke na alfarma kuma sannan ƙasan nan kamar yadda tun yanzu a duniya mutane mana imta za a haka ake kawata manyan fadoji za a idanuwar ruwa ta ko'ina tana kallon ruwa yana yin tsiri yana fitowa ba wai kawai ana buƙatar ruwan don a sha ba saboda wannan ainihin ɗaukowar ruwan ma wani alama ne na nema cewa gurin da na ƙoshi ne gurin da na jin daɗi ne ɗan adam zai ji daɗi tsuntsayen gun za su ji daɗi bishiyoyin gun za su ji daɗi to gurin kullum da cikin danshi da ni'ima to haka gidan aljanna yake a kowanne inyoyi kuma ga idanuwar ruwa ta ko'ina suna hudowa wa fawakiha wannan lazumi ne na wannan idanu duk inda ka samu ni'ima na danshi na ruwa to wannan gurin zaka samu ƴaƴan itace iri-iri ba garma da an dafa ba su fito saboda ni'imar gurin to wa fawakiha akwai ƴaƴan itace min ma yashtahu wannan mimma din ba min ce tabi'idiyya ba ba tab'idiyya ce daga fawakiha ba wai ƴaƴan itacen kallar ƴaƴan itacen da suke so ba a'a wannan min ce da take nuna wato a asnaf nau'o'in abubuwan amfani wato bayan 'ya'yan itacen kuma min ma ya shau 'ya'yan itacen suna daga jinsin abubuwa da yawa akwai 'ya'yan itace akwai abincin na nama akwai abinci na kaza iri iri iri iri to 'ya'yan itacen wani jinsi ne daga jinsin abubuwa da yawa irin wanda suke sha'awa ba wai kadai 'ya'yan itace ne a aljanna ba a'a akwai abubuwan ci ko kamar da Allah ya faɗa wa lahmi tsairin mimma yashtahun ko kaga bayan ƴaƴan itacen akwai kuma nama iri iri na tsuntsaye irin waɗanda ƴan aljanna suke so to kaga wannan mimma ai min ajinati ma yashtahun ƴaƴan itace ne wani jinsi ne akwai wani jinsin wani abu akwai wani jinsin wani abu shine mimma yashtahun daga jinsin abubuwa iri iri wanda ƴan aljanna suke so to har akwai ƴaƴan itacen shi ilamun anan an sanar da annal ma'akila da annal ma'akala wal mashraba fil jannati bi hasbi shahawati abincin su da abin shan su aljanna daidai da suke bukata ne duka lafi duniya sabanin duniya a duniya ka bi hasbi ma yajidu nas fil amala a duniya abin da mutum zai ci daidai wanda aka samu ne akwai abin da ko kana son shi idan ba lokacin sa bane sai ka hakura ba za ka same shi ba to amma a aljanna kowane abu irin wanda kake so akwai shi a kowane lokaci baya yankewa wa yuqalu lahu idan sun suna gidan aljanna a wannan ni'ima kuma za a dinga ce musu kulu washrabu haniya ku ci ku sha hani'an wannan hali ne ai muhanna'i wato ku ci komai daga abin da kuke so ku sha duk abin da kuke son sha muhanna'ina kuna masu jin daɗi ma'ana alhana'a ma'ana ci kenan al'aqlu sa'i kenan abin da zaka sun kwanciyar hankali ba a ne wanda yake in nama ne da kashin zai tuke ka ba in kifi ne ba mai kai ne da ya tuke ka ba saboda haka wato abu ne wanda yake hani'an hulwan mimma yustasabu akli kowa irin abu ne mai daɗi irin wanda mutum yake son shi shine ma'anar hani'an din mai daɗin ci bima kuntum ta'malun kun samu ne sakamakon abin da ku aikata a duniya min da'a daga aiki na gari inna kadhalika nabdul muhsinin wannan Allah ne yake faɗa tun daga nan duniya Allah ya gaya masa Allah cewa wannan da abin da an wa aljanna an aljanna wannan al'adar musu karramawa ce saboda aje da yan aljanna za ta musu wannan abin da kuke ci haka al'ada Allah take duk wanda ya aiki na alkhairi haka Allah yake saka mai da alkhairi to shine wanda ne inna kazalika wato kamar jumla ta muta'arifa amma me tana yin bayani ne ga jumla ta wato wannan abin da aka maka ne ni'ima sakamako ne na aikin alheri da kuka yi wanda kuma daman al'adar Allah haka Allah yake sakawa mutane na gari shine kama da zainal muttaqi kamar da muka saba wa wayan bayi na gari masu tsoron Allah nabzil muslim daman haka tsarin yake wajen sakawa masu kyauta aiki wailun yawma idhil lil mukazzibin saboda haka dai wannan rana tsananin azaba zai tabbata ne kadai ga al mukazzibin masu karitawa na manzanni
كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين
Na'am, kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Nan wato jumla ce ta biyo bayan wato kuma jumla ce mutakarra'a daga wailun yawma idil lil mukazzibin. An ga faɗin ni mai anjan take amma fa masu tsaritawa su a ranar tsananin azaba ya tabbata a gare su. To su kishiyar wannan bil muqabil su wanda an ce ku ci abu mai kyau hali a maimakon ku ta abu ku ci mai kyau ku sha mai kyau yadda ran ku yake so a aljanna. An saka muku ne sai Allah ya ce su kuma waɗannan a duniya da ce gar tana dan jin daɗi dan kaɗan to ga shi nan Allah yana ga wasu kulu wata wata un qalila ku ci da abin da kuka ga dama a duniyar nan wata wata ku yi jin daɗin da za ku kuka fare masu kare ta annabawa wannan ta damu yi ku fara fi duniya a nan duniya ta ga muku saboda ku yanzu a duniya ku ci iya abin da kuke so ku ji daɗi iya jin daɗin da kuke so amma na ɗan lokaci ne kankan abin zai kare za ku fitar da azabar Allah ba irin wannan ne aljanna bane ba ita Allah ta ce qalilan wato lokaci kaɗan minan zamani wa dayatu ila al-maut karfin abin da ba su gota ne fa fi hada ta hadidun lahum ko a daga nan akwai nau'i na ba da tsoro kuma sai da Allah ya ga musu ku ci ku sha ku ji daɗi na lokaci kankani abin zai kare daga tun da kuka mutu wannan jin daɗi ya gane innakum mujrimun lallai shi bawa akwai abin tsoro da yawa a duniya wannan kaga kidaba ne ga kafirai amma duka ayar da take kidaba na alqur'ani wanda kuma aka faɗe ta da siffa kamar nan ku ci ku sha ku ji daɗi wannan mumini ma zai iya ci ya sha ya ji daɗi sai da shi mumini ba mujrimi bane ba to da irin wannan ayar ana son mutum idan ya ji ya akuza min hazarahu kwada mutum ya shiga taitayin sa kan irin wannan kada mutum shi ma kawai ya kai ƙurewa wajen jin daɗi ta yadda baya yin komai na shirin lahira sai ya fada wa layin wata matta'u qalilan duk jin daɗin duniya da mutum zai yi shi to daga ranar da ya mutu wannan jin daɗi ya ƙare kuma idan ka auna yanzu ko da makabarta ka je ka duba kabarbura za ka tara akwai kabarburan da sun shekaru ɗaruruwa wanda wannan kabarburan kuma ‘yan adam ne irin ka duk rayuwar jin daɗi su ma sun yi amma yanzu sun ƙare wataƙila shekara arba'in mutum ya wataƙila hamsin sittin ko saba'in kai kuma ɗari daga ran da ya mutu nan a ce yanzu shekara ɗari ne da mutuwarsa ya shiga rayuwa ce wadda ba za ta ƙare ba daga ran da ya mutu jin daɗin nan baki ɗayansa ya yanke ya ƙare kuma za a masa hisabi a kai duk wani jin daɗin za a lissafa masa shi za a yi hisabi a kai zai haura wadda ba ta ƙare ba kaga jin daɗin saura ka ɗan abu ne ɗan kankani na lokaci saura ka lallai wannan abu ne da ya kamata jin mai hankali ya kula kowane irin jin daɗi ba haramun bane amma ya zama wannan jin daɗin ba zai shagaltar ya sa mutum bai yi wa lahira tanadi ba sannan sai Allah ya ga kafare ko ruwa ta wata ukalila kamar yadda Allah ya ga mana a can a suratu ali imran ko Allah ya ga maza Allah la yaghurunna da taqallubul ladina kafaru fil bilad kada ma kwata kwata kai mumini kada ka rudu kada ka shiga damuwa dan ka ga yadda kafare suke jin daɗi suke ta hawa jirage suna ta yawo a duniya kullum suna sama suna ta yawo su ba su ne su ne suna jin daɗin duniya kada ka ji damuwa Allah ce mata'un qalil wannan jin daɗi ne kididdigagge iya tattare a ce iya rayuwar ta duniya to daga nan faran da ka wuce rayuwa ce mara iya Allah ya kiyaye shi kun wata wata qalilan innakum mujrimun hakika ku masu laifi ne wannan jumla innakum mujrimun akwai ta hadidi watan da ku masu laifi ne to sakamakon ku mara kyau ne ba irin wancan ne na mu'mini ba sakamakon ku na wuta ne na wannan inuwa din ta azaba da aka faɗa a baya Allah ya kiyaye shi wailun yawma idzin lil mukazzibin sanan azaba ya tabbata a wannan ranar lahira للمكذبين كما استريتها هذا منزلي وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون
وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون daga cikin nau'in rufukan nasu shine idan aka ce musu irka'u a duniyan nan in aka umarce su da aikin alkhairi kamar sallah aka kai musu kurin da yin sallah la ya sa'una ba sa yin sallah din wannan kaga irin kawai ana nufin ba wai ko ana nufin sallah ko kamar yadda ayar na tafsir da ta fasa wannan ko ma saraka kun fi saqara qalu lam nakun minal musallin wato abin da kai su ta fasa yin sallah to shi ne Allah ya faɗa me yasa za su ga azaba mai tsanani a ranar lahira saboda me idza qila lahum irka'u la yarka'u sai kasance idan an umarci ka an ce ku yi sallah to ba ta yin sallah din a duniya ko kuma a ranar lahira din ne wai lim yawma idal mukazzibina sai azaba ya tabbata gare su ranar lahira masu kare ta annaba nan wa idza qila lahu idan a ranar lahira nan aka ce wasu irka'u wato Allah yana faɗa ko yana faɗin cewa wa yud'auna ila sujudi fala yastadiuna ko a ranar lahira Allah zai bada umarni ba ya yi sujuda da ubangiji amma a sujuda ce ba saboda ta imtihani to mu'minai za su yi sujuda a ba da ta wani Allah an ce sujuda sai bayan su ya shafi haɓɓa sai ya zama kamar fefe babu wata gaba za ta iya lankwasa sai ba ya shafi in ta gaba mai sun tafi su jira wadda wannan yake nuna su bayan Allah ne a duniya to sura sun tafi sai a shafe bayan su sai zama kamar ke sai ba za ta iya wannan sujada din ba sai ta Allah yake nufi anan wa idza qila lahum murka'u la yarka'u ba za su yi sujada a lahira ba saboda a duniya ba ta yi sallah to a ranar lahira ma idan an ce ku yi sujada ga hakkin Allah ne kuma hakkin ubangiji to su ba za su yi wannan sujada ba a rana bayan su ya shafe wailun tsanin azaba ya tabbata yau mai idan a wannan rana للمسلم أنا أباب وراء إمام مالك الله يقارى مسا يدى الله يقارى مسا رحمة وترانا يا شبو مسلاتي زي سلم مغربا to yana shigowa masallaci kamar yadda muka sani cewa ba a yin sallar nafila kafin sallar magarba saboda lokacin faduwar rana ne sai bayan rana ta fadi an yi sallar magarba sannan sai a yi nafila to sai ya shigo masallaci jiran lokaci ya hada a yi sallah ina shiga masallaci sai yanzu da irin matasan nan marasa kunya sababbin gane addini ita ma ya da ta zuwa kai na fula ba Imam Malik ya juya kenan zai ba shi amsa sai wannan aya ta faɗo masa a rai kawai sai kace na fula ka ka ya da ba kuma ayin na fula to da sallar magariba aka idar to na cikin sabbin mawaji ya imam ya kamar kai za ka tashi a yanzu lokacin kai na fula kace baka ji wani ya ce mun tashi ne sallah ba yace eh na ji ba ta ga masa ba ayin sallah ba yace wallahi na yi ne kai mai duk kawai sai aya ta faɗin wai za ka iya lawan murfa ula ya rafa'u sai muka fitan da lahira ce kai an ce kake kana ka ko ita kawai sai ta cikin tashi ne to wannan babi ne na wara'u abin da yake wato ba ma dole bane ba to amma saboda tsantseni da kaiwa mutuka wajen kula da dokokin Allah sai mutum ya dora kansa akai to wannan a haƙƙin Imam Malik ne amma yanzu kai a haƙƙinka in mutum ya maka irin wannan sai ka mai tambayi ka a'a ba a yin nafila kafin a yi sallar magariba wata kila mai yi tawab bai san haka bane ba to wannan tana magana ne akan haƙƙin waɗanda kwata kwata ma ba sa yin sallah to da ranar lahira ba za su yi ba idan sun ga mu'mini za su yi tura wailun yawma idan lil mukazzibin tsananin azaba ya tabbata a wannan rana ta lahira lil mukazzibin daga masu ta annabawa Allah ta fabi ayyi hadisin ba'dahu yu'minu wannan alqur'anin da ya tattara kan wannan hikimomi da wannan wa'azuzzuka da wannan bayani dalla dalla yadda duk wanda ya ji sai ya fahimta duk wanda ya ji duk inda bayani yake mai rabewa duk inda bayani yake na ganewa a cikin wannan sa alqur'ani akwai shi ne Allah yake fa bi ayyi hadith wannan istinatin ne ta ajibi abin mamaki to idan mutum wannan alqur'anin bai gane shi ba bai dar shi ba to wani zance ne ba adabu bayan alqur'anin nan da balagar da yake ciki nuna wani zance ko mutum zai je gane bayan wannan ai la yutu da imanu bi ghairihi min kutubillahi ba ta tajibihin duk wanda ya karanta alqur'ani wannan yayi kama da fadin Allah innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawu al'azab al'alim duk wanda ya qur'anin nan da irin bayanan da yake ciki da irin wa'azin da yake ciki da irin fasaha da qur'ani ne wajen bayani kuma ya zama duk da haka bai ji tsoron Allah ba haka bai fada mai arewa to wani irin zance kuma zai bayan alqur'ani ya zama ya gamsu daga wannan a hadisin yana nufin kowane irin zance wani irin zance na wa'azi mutum zai ji bayan ya ji na qur'ani bai yarda da shi ba kuma ya gane lishtimali ala al-ijaz saboda qur'ani ya tsara akan duk wani abu na ijazi allazi lan yashtamil alayhi ghayru sai ka ba'da hudun nan ba wai yana nufin bayan alqur'ani bayan zuwa alqur'ani ba nan ba'da yana nufin ghayru wani zance ne in banda alqur'ani bayan mutum kuma ya ji alqur'ani zai je ya kasa ganewa saboda nan ba'adu tana daukan ma'ana da ko a ce ba'ada wa'azi wa istimalihi ala kulli kalamin fasih wa ijaz bayan duk wannan wa'azi da dukkanin wannan sai na fasaha da Qur'ani ba mutum ya ji bai gane ba to wannan zance mutum yake jira kuma ya je gane wannan kamar an yi manzon Allah tasliya ne cewa ba wai baka iya isar da aiki bane ba ba wai sakon ka bai bane ba a mutane ne waɗanda zuciyarsa a harfa take waje Allah ala qulubihim akinkan an yafqahu zuciyarsa sai a rufe ba za ta taba iya ganewa amma duk hanyar da Qur'ani zai bayani yayi to duk wanda koyi Qur'ani bai gane ba to ba a samun rashin shari'a Allah ya kiyashe mu
بسم الله الرحمن الرحيم عما تساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون
نعم سورة النبأ ko surata amma ya sa'alu ko surata amma ko kuma suratul mu'assirat da yawa yanzu surorin da za a ga malaman tafsirai surorin da zai suratul mu'assirat saboda wannan lafazin wa ja'alna wa anzalna al mu'assirat ko kuma suratul naba saboda anin naba il azim ko kuma surata amma ya sa'alu aya farko za a ga duk wannan sunayen su biya ta wasu cikin iska ko surorin sunayen wannan sura sura ta maka ita ma bittifaq kuma darustanta kamar yadda muka faɗa dukkanin surorin maka manzo Allah yana yana muhajaja ne da kafiran da ba ma su yadda akwai tashi ba sun yadda akwai Allah amma ba su yadda za su mutu Allah ya tafi su mutu hisabi ba saboda shine la adu darusan suna kama da juna saboda darusa ne na isbatul ba'a tabbatar da tashi su ne zurfan da ke ciki amma akwai akwai at-tafannun akwai hanyoyi daban-daban wajen tabbatar da haka daga farkon surar Allah yana yin istigrabin yadda kafirai sun ji Qur'ani amma suke yin mamaki duk inda suka zauna kamar da hadisin Abdullahi bin Abbas ce aya ta tafi ne akan Qurayshawa bayan Qur'ani ya zo duk inda suka zauna suka ga taunawa Muhammad ya ce kaza kai wannan annabi Muhammad ko dai kumiri ne wannan annabi Muhammad ko da ya ji magana ce ganu to sun rarrabu suna ta sabani sun kasa yin kalma dai akan menene wannan sabon na annabi suna ta kokonto akai to shine Allah zai bayani akan wannan halin da ta samu kansa a ciki sannan bayan nan Allah ya tabbatar musu da gaskiyar abin da ne faɗa amma ta hanyar yi musu wa'azi da imtinan al-imtinan huwa zikrul minnati alaihi Allah zai faɗi irin baiwa da yawa dan adam wanda al'ada duk wanda yake yana kyautatawa wannan kyautatawa za ta saka so shi to ko da ba su yadda ba in ka kalli irin ni'imomi da alkhairai da Allah ya yi musu to waɗannan sun isa su tafi so ubangiji su bauta masa yarda da shi to Allah zai faɗi irin alkhairai da ni'imomi kamar da yanzu ne a zahirin duniya dan siyasa ne yana neman ƙuri'a da zai ta yin kantan da abubuwan alherin da yake na sai mun kaza ni ne guri kaza ni ne gina kaza zai faɗi abubuwa na mamaki wanda wani abubuwan akwai alkhairan al'umma wanda shi yayi wannan shine kamar kantan to kamar ubangiji na yi tsari ne na di'aya na abota mai kamar kamfen na zahiri iri yanzu cewa ni fa ne muku kaza ni na halitta muku kaza abubuwa wanda rayuwa ba za ta yi ba sai da su saboda me Allah yana so bayi su kalli wannan su so ubangiji su su bauta mai to sune abubuwan da Allah yake faɗa a wannan sura sannan kuma Allah zai ci gaba ya yin bayanin irin sakamakon da ya tanada musu akai saboda Allah a abin da ya kasance kawai Allah cewa zai ni ne ku saboda kun mu ne ya rubuta dole ku bauta mu tunda ai ku bayi ne to dole ku bauta mu ba bukatar sai na saka muku to amma saboda soyuwar Allah yana soyar da kansa ga bayi to sannan kuma zai gaya muku cewa kuma na tana da muku wani sakamako mai girma idan kun bi wannan shine abubuwan da yake ciki wannan sura din to kuma a ƙarshen ta Allah ya rufe da girman ilimin ubangiji cewa babu abin da wani bawa zai yi wanda yake wannan abin ya fita daga ilimin ubangiji Allah zai faɗi girman ilimin sa da yadda ilimin sa ya hada da komai a ƙarshen wannan sura din sura tana farawa da bismillahir rahmanir rahim amma ya tasa'alu wannan amma din harafi biyu da aka hada shi an ci harafin an wadda tana cikin majruwatul asma ko wanda an ci ta istifhami aka hada da ma to da ita ma din ma ta istifhami ce ko an majrura da ma ta istifhami kamar ana nufin a ce an ma zani an ayi shay'in ma wannan da ta istifhami din sai aka hade su sai ta zama amma wanda laraba tana amfani da wannan kalmar wannan irin ta tartibin mujazi din wajen istifhami kamar amma akan ni kamar fima ko haka shi ma fima za ne ko fima anta min zikra to da ana shafewa sai a hade sai zama na harafin ya zama harafi da na istifhami to shine wannan amma ya tasa'alu akan wani abu ne wannan istifhami ne na ta'jibi ka'idar shine at-tashmi' li zikri sabab al-mu'jab minhu wato ana san a ja hankalin mai jin qur'ani ne dan ya ji eh lalle fa wannan wani irin abu ne har ya ja mutanen masa suke da wannan tambayoyi shin abin da suke ta sabani akai da abu ne da ya tantance a ce an yi sabani abu ne mai raba hankali da ya tantance a ce mai hankali sai dai mutane kan ya gane shi da an mai ta sa'alu akan wani abu ne sai da sa'aluna yas'alu ba'du quraishin ba'da sasin qulta suke tambaye sashi kamar da Isa ibn Abbas ya faɗa bayan an fara wa'ayi dai suka zauna magan da suke yi kenan Muhammad ba ya ce kaza shin wannan abin gaskiya ne suna tambaya juna tambaya kuma ta sa wato ta al'iraba ma'ana sun jefa kansu a cikin kokonto saboda sun sun san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama baya faɗan abin da yake ba gaskiya ba kamar yadda Abu Jahal bin Hisham ya faɗa da kansa wa huwa a'da a'da'in nabi da an sani to amma ya haɗu da wani a tsakanin hanya tsakanin duwatsu yana ganin sa yace Walid bin al-Mughira ne ba ina ganin ta ita yawa abul haka da mun nazo da ina son na ganka akwai magana san bi da gani sai kai ta eh ita ba kowa a dan da gani sai ta eh ita tambayar ka ne san nayi da Allah wannan abu da Muhammadu ke faɗa ka gaya mun gaskiya abin da Muhammadu ke faɗa na Allah ya aiko shi dinnan wannan abin gaskiya ne ko ba gaskiya bane ka gaya mun gaskiya Abu Jahal ya duba gaban sa duba bayan sa ya ba kowa da zai tambaya sai ce mutum da gaskiya kai zama wallahi sai da ya rantsa to bayan ka wallahi inna muhammadan la sadiq wa ma ka zama muhammadun faqat sai in bai muhammadu ne wallahi gaskiya yake ban taba san yayi ƙarya ba sai ba mai wannan amma ko ba zai ba to shine ana yin haka to shi manzon Allah da abin da aka yi Allah yana sani yana ba su labari ko nabiyyu bi asrarul qulubi munabba'un ko ana yin haka sai Allah ya saka mai da wahayi malaika zai ga masa قد نعلم انه ليهزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك walakin azzalimin bi ayati llahi yajhadun manzo Allah kwantar da hankalinka mun sani cewa kare ta sanin da suke yi abu ne da yake bakanta maka rai amma ka samu nutsuwa ka sani fa fa innahum la yukzibuna babu wanda a cikin su ya isa da zai iya da ra'a da yake kai ya kaje babu shi walakin azzalimin bi ayati llahi yajhadun ayoyin Allah da kabar su kawai su suke musu ba za su ba amma ba wanda zai iya cewa ya kake shine wannan tambayar da suke kai shine wannan so suke ba mu labari me suke tewar tambaye tambaye ne an bai ta ta'alu sai Allah ya baranta ce anil naba'il azim suna yin tambayoyi ne a junansu akan wannan gagarumin labarin nan mai girman da duk da kaza Allah ya ce an ce annaba to ana faɗa ne akan labari wanda magana ce da ake cewa ba a jin mutuwar sarki a baki na din irin gagarumar magana ce ba ta wasa ba to anan ba a cewa alkhabar magana ta yi girman da ba wasa a cikin ita ce annaba yasa aka ga Allah in na faɗi magana ta mai girma da na ba'u yake kamar yanzu inda Allah ya cewa wala kad ja'aka min naba'il mursalin kaga ai labarin annabawa Allah ne ya gaya manzo Allah ba to ni guri ba sai ce wala kad ja'aka min naba'il min khabaril mursalin a bai dan labari ne wanda kowa zai iya faɗan sa Allah sai ce a luga sai ce al-khabar shi da malamai suke fasara al-khabar da zancen da yake ya tamilu sidqa wal kadhib duk zance sunan ka khabar saboda zai iya yiwa da kai zai iya ƙarya ne amma inda zan ce naba to wannan labarin bayan da suke ne labari ne mai girman gaske Allah ya faɗi shi a guri dama wanda kuma duk inda ka bi za ka ji lalle babban labari kamar qul huwa nabu'un azim antum anhu muridun ko Allah yana faɗi a cikin sura Zumar ma ko lallai wannan abubuwa da yake suna gwadi ko na ba'un azim wannan gagarumin labari ne ba na wasa ba atu anhu wa to shi ma nan saboda abin mamaki zance ne daga Allah ba ko suke tambaye ga sun ko ba gaske ba sai Allah ce anun naba'il azim suna yin tambayoyi akan wannan gagarumin zancen da mai girma al azim ya girman gaske bayanin lidalika shay wal istifhamu litafsili istifhamu nan an yi shi litafsili saboda al istifham shine talabul faham ko ana neman fahimtar wani abu me suke tambaya to wannan talabul faham din an shi ne li fa'ida ba talabul faham bane min ajali talab husulul faham ba wannan ba so ake a fahimta din me suke tambaya ana so a sani ba a'a wannan talabul faham ne li tafhim al amr al mas'ul an wato wannan abin da ake tambaya me suke tambaya ana so a kambama maka abu a ce ai girman abin ya kai a ce dan adam ya tsare ka zancen Allah to kaga wannan abin daga ji kai a ranka ka san wannan girman abin ya kai girma sai da Allah sai wannan istifham me yasa sai wannan tambaya shine at-tafsir wa ma za'a bi annabi min al-Qur'an shine abin nan da annabi da shi na al-Qur'ani al-mushtamil ala al-ba'th wa ghairihi wanda ya tattara kan labaran tashi wa ghairihi da labaran lahira an annabi al-azim suna tambaya ne kan wannan babban labari allazi hum fihi mukhtalifun babban labari wanda suka zamana ko su kafiran nan mukhtalifun fihi sun sassaɓa a ciki sun kasa yin magana ɗaya. Falmumi nuna yusbitu lahu. Mumine dai sun tabbatar sun gaskata. Wal kafiruna yunkiru lahu. Su kuma kafirai a lokacin da ya tafi kafiran maka yunkiru lahu suna kore shi. Allah ya kalla ya alamu. Wannan kalla din wato rad'un ta tsawatarwa ce. Mabi akari kalla tana zuwa ne li ibtali ma sabaqa ko wato a a lizzadari wa ibdali ma sarqa abin da mutum ya faɗa sai a tsawatar da shi wannan abin ba haka bane ba a ɓata wannan maganar a nuna masa maganar da ya ba daidai bace ba abin kuma da zai biyo bayan kalla din shine daidai to mafi askari in ana kawo kalla ana kawo jumla yanzu ta hadidi a ce kalla sai kuma faɗi wannan abin ta hadidi ko kuma da Allah yake gaya mana a kafiran nan ranar lahira su dinga cewa rabbir ji'un la li a'mal salihan fi ma taraktu Allah yana faɗin anan la ga kafirai in sun ga tsoron nan a fili sai su dinga cewa ya ubangiji ai mana alfarma a maida mu duniya tun daga shi mun zo lahirin nan mun ga abin nan gaskiya ne to in mun koma duniya yanzu zamu yi aiki na gari sai Allah ce kalla wato wannan zajarun ne wato kamar a ce wannan ai magana banza kuke yi wannan magana ba ita sai ce inna ha kalmatu huwa qa'ila wannan zantan banza kuke kuna magana ne mara amfani to shine ma'anar kalla da masu cewa razu'un duk inda ka ji kalla to magana ce ta baya Allah zai rushe ta a ce maganar kawai ce ba ta da amfani sannan abin da ya biyo baya zai mana abu ne na tahadidi za a bada tsoro ne a tabbatar da kishir abin da wancan abin ya faɗa wancan ya faɗa to nan da ce hukunto sai Allah ce kalla wannan abin da suke yi na hukunto da tambaya ta izgili ba daidai bane ba kuma Allah ya tsawatar da su sai ya alamu da sannu za ta da gaskiyar wannan abu sanda kuma sanin ba zai musu amfani ba ma ya hillu bihim kamar nan a ce ko da babba ne kamar ba daidai ba to shikenan zamu gamu to kaga wannan zamu gamu din ta ka tara kan abubuwa da yawa na gansu to nan Allah ya ce kalla ba haka bane ba wannan sabon Allah kaka suke ba komai sai ya lamu da fito za su gani za su gane abin da suke koyar ne wannan a ala'il kare wannan tahdidi ne ba da tsoro ne na ma yahillu bihim ala'il kare da sanin za su ga sakamakon abin da ya same su summa kalla sawfa fa'al summa kalla sa'alamu sannan dai Allah ya ga cewa kalla ka tsara ba su tsoro ya manzo Allah sai ya alamuna wannan ta'akidu an karfafa jumlar bayani وجاء فيه بالسنة كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون كو كما يدعى الله فدا أتن أصوص تقاتل كو إيه كلا سيعلمون إذا ثم كلا سوف تعلم معنى وانا تعالوا ثم دل lil izan bi anna al-wa'id as-sani ashad min al-awwal wannan magana ta bin ta wato Allah ta bari za ku sani Allah ta kabari dai za su sani to wannan za su sani din nabi tsoratar da ciki ya fi na farko sai za a kawo sunna kamar an ce ba su zamu gamu kama dai kyale su tukun sai mun gamu din za su yi saboda wannan nabiyin tsoratar da ciki ya fi na farkon girma na ashad min al-awwal summa wa ma ta'ala ila al-qudrati ala al-ba'd to daga sannan sai Allah ya sanya garabi sai Allah ya fara faɗin wasu abubuwa na ƙudura da suke tabbatar da Allah ya faɗi abubuwa ne wanda za su tabbatar da za a yi tashi. To amma idimajin, ma'anar idimaji a haɗe da waɗansu agarar, ma'ana agarar dalilin zance. Wannan ayoyin da za a kawo na faɗa na gaba dalilan da za su ƙunsa shine bayanai akan cewa ranar lahirar nan da suke za a yi tashi. Amma Allah zai faɗi haka ne ta nuna waɗansu halittunsa. To idimajin shine a baya ga bayanin tashin kuma Allah ya shigar da bayanin al'imtina. Al'imtina ɗin nan shine nuna irin baiwa da baye-bayen da Allah ya yi, kuma Allah ya yi su ne muƙabi da lashai. Ma'ana Allah ba ya yi su ne yana buƙatar ka biya shi da komai ba. Kamar da Allah ya faɗa, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Allah baya buƙatar komai a gurinka. Ya yi maka ne kawai saboda shine Allah ka saboda yana son ka. To wanda kai maka alheri mai girma irin wannan, aika ya cancanci ka so shi. idan ka so shi menene asabar soyayyar ubangiji shi ne sai ka bi shi kai wa Allah biyayya to haka wannan bayani ya kan gaskiyar tashi amma an yi idimaji ma'ana an cakuɗa wannan bayanin gaskiyar tashi da kuma yin al-imtinan ba da bayani na minna na wasu abubuwa na baiwa da Allah ya bayi to Allah zai faɗi abubuwa da yawa anan na baiwa
ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا نعم ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا Allah bai fara da abin da Allah ya shimfiɗa bayan muke rayuwa dukkaninmu da akan ƙasa muke rayuwa ta Allah mun sanya haka ita har ba wanda ya sani kowa yana neman ma'awa inda zai rayu to Allah kafin ka zo duniya Allah ya shimfiɗa maka ƙasar da za ka rayu kuma wannan ƙasar dukkanin abubuwan za ta yi labor ta yi daidai balance yadda za ka rayu ka daɗi Allah ya yi maka tun kafin ka zo kamar da Allah ya faɗa a can a ainihin suratul zuhur ko qul a'innakum latakfuruna billazi khalaqa al-ardha fi yawmayn wa tad'una lahu andada ko ya za ku kafirce wa Allah wanda shi ya yi ƙasar nan aiki ne bana ce yinin biyu aka yi aka shirya ƙasar nan wata ala fiha rawa sai yin foki ha aka dora manya manyan duwatsu su tabbatar da ita ta yi lebar kansa dinga rawa sannan wa baraka fiya ya sa mata albarka ma na albarka duk abin da za ku bukata na rayuwa ya jin faɗa muku tun ma ba ku zo ba a wannan Allah ai Allah Allah fa ya tantance ku so shi bai tantance kuma a mai hukunci ba tun shi wannan to shine Allah ya fara da wannan kaza in ce alam naj'alil arda hadan ba mu muka taman muku da kasa muka sanya ta mihadan ta zama da wata shimfiɗaɗɗiyar ababa firatan shimfiɗaɗɗiya kalmahadi kamar shimfiɗa zanin goyon nan idan take a shimfiɗe da yaro yake faɗuwa a zanin goyon da cikin taushi ya rayu a kai to kamar a ƙasar nan take za ta ɗauke ku ku rayu ku a kai nan Allah yana mutunta ƙasar ne da kamar wani fili ne ko wani gida ne shiryayye ga ta za ka zauna a ciki shi ta take wani jibala autada da ya shimfiɗe ta to kamar ɗaki ce ɗaki kuma yana buƙatar tura ku da za a yi kamar hema a makalƙale ta a rufe saman to sai ya shimfida kasar sai kuma ya tura ku sai kuma ya rufe kamar dai daki to ga kasa gun gaba sai ce wal jibala autada tura kun da yayi shine duwatsu al autad jam'i ne na wasat al wasat kuma wato huwa ma taqumu alaihi al khayma kal amud lil bunyan ko wato abin da ake sa khayma din nan an daki da za a tashi kamar dan za a gini a sa siloli to wannan katin al'amuran to irin na haima shine alwata wanda shi a ka'ida za a ga kasan ya fi kwari ya fi siranta sama ya fi kauri saboda sama da kauri ana dora haima haka ake yi to sai ya nuna duwatsu ta su ne manyan al'amudai kamar da mai hema yake yin al'amudai to kamar duwatsu su ne al'amudan kasa da aka shirya kasar a kai don kada kasan nan ta ringa raurawa saboda Allah ya faɗi cewa ya sa duwatsu ya ringa ta saboda an tami da duhun ta don ka kasan nan tana ta ruwa take kada ta dinga raurawa to Allah ya shimfiɗa mun ƙasa a shimfiɗe wa ma'ana ne hadin a shimfiɗe salihatul sukuna wadda za ta karɓi rayuwar ɗan adam daidai wa daidai rayuwar ɗan adam ɗan adam ba zai rasa komai na jin daɗin zama a bayan ƙasa ba sannan yasa duwatsu su tabbatar da ƙasar nan ka tarin da rawarwa da shi kamar turaku ne da suke rike haima to su ba su ne turaku da suke rike wannan ƙasa ta tsayar ba autadan tasbutu biha al-ard da ƙasa take tabbata akai kama tasbutu al-qiyamu bil autad kamar yadda hemomi suke tabbata da wannan ainihin turaku nata nan al-istifhamu litaqayyid kama Allah ya nufin ai kun gani kun sani mu muka yi muka sa a shimfiɗi mu muka sa duwatsu suka tabbatar da kasan nan ba ta rawarwa ba wani Allah da ta baka dan ko kafiran baya da suke da'awar allanta babu wani kafiri da kafirin da suke yi da'awa kamar na marudu sauransu wanda ya da'awar cewa shi ya halitta duniya ya sama ya babu wanda ya wannan da'awa to Allah kuma ya zo ya bayyana mana shi ne ya yi mana wannan shi ya ta mana dama yadda ya aiki kaga wannan abu ne da zai jawo dan adam ya ji soyayyar ubangiji a ransa wa khalaqnakum azwaja sannan da muka yi muku ɗakunan nan a wajen halittar ku sai muka halicce ku a zuwajen wato jinsi biyu kowane irin halitta sai muka sanya akwai wata halitta ga abin da zai ƙabalce ta saboda idan abu ba a sanya kishiyarsa ba to ba a gane amfaninsa to haka lara ta cewa wa bididdiha ta tamayyazul ashiya duk abu idan kana son ka gane shi to kishiyarsa ne ka gane shi kana cikin rana kana ta ganin haske to ba ka sanin amfanin wannan hasken da daɗin gan da ake yi sai dare ya zo idan dare sai gane ashe da shi ne take azarun man nima nake ina ganin komai tarwai to dare akwai ni'ima shi ma za mu zo kai amma kishiyantar rana da yayi ya ba ka zartin ka gane amfanin hasken rana to shine waje annakum azwaja sai muka sanya muka zama kowane abu dangi biyu kamar yadda Allah ya faɗa wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun kowane abu sai muka yi muku shi jinsi biyu saboda ku gane fa'ida ɗayan da ɗaya. Shi ma namiji, jinsinsa namiji ne da mace, namiji yana buƙatar ya rayu da mace, mace tana buƙatar ta rayu da namiji, kowanne ba zai rayu shi kare ba ko? Amin raham, amin ayatihi, an kalaka lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. To haka komai na rayuwa haka Allah ya yi shine wa khalaqnakum azwajan mun halitta ku mun sanya ku azwajan. To amma nan khalaqnakum din ya fi gaggasuwa akan ɗan adam. ma'ana ba sauran jinsi na halittu da aka yi kala biyun ba wannan ya fi gaggatuwa jinsi dan adam saboda an kashi da madukul khalq din da ce khalaqa ita khalaqa tasduqu ala zawat an fi danganta khalaqa da zati abin da yake jiki ne sabi sai khalaqa ku mun halitta ku mutane a zuwajan dangogi maza da mata haka nan dabbobin kuma su ma jin da masu rai ne maza da mata ne amma a wajen halitta kasa da ce alam na khuluqul arda ba saboda ita ba za ba ce ko sai ta alam na ja'al al sarka al ja'al fi gairu zawat wal khalq kuma fi zawat in ka duba qur'ani ya kaza ka daga ne ce ja'ala kaza ja'al ja'ala to za ka ba abu ne mai rai yayi ba wani abu ne jirmi amma idan mai rai kamar dan adam kamar dabba to yake a ce khalaqa to zaka nan wa khalaqnakum azwajan mun halitta muku jinsosi guda biyu wa ja'alna nawmakum subatan haka nan muka sanya baccinku subatan baccin ku ya zama na malamai sun fassara sun fassara asubat da ai arraha hutu da abdanukum hutu da jikunkunan ku a can da azumi babu istijmani kafi asali ana samun dan istijmani ne yawon baki idan an ci wani abu da sauransu amma da azumi ba ka da damar istijma yasa sai ka ji in makogaran in makogaran mutum ya bushe wannan bushewar magogaran shi yake aiko da al'ifrazar suna abu na ilimi sai aiko da al'ifrazar wato sai ya huto da duk irin dattuttuka da abubuwan da ruwa ko wani abu zai sa ya tafi to ba damar da zai wuce to sai ya rika da furzar da shi idan mutum sai ya tana fidda ainihin yawon batun da da ba ka fitar da shi to wa khalaqnakum azwajan wa ja'alna nawmakum subatan Allah ta mun sanya baccin ku subatan hutu rahatan li abdanikum malaman tafsiri da dama sun fassara as-subat da ma'ana ar-raha amma buga larabci bata taba sanin kalmar subat da ma'anar raha ba sai dai idan ana nufin lazim ma'ana abin da ya faru daga as-subat shine raha ne ma'ana as-subat al-qat'u yankewa ba raha to sai da ana nufin bacci idan ya yanke maka wahala sai ka huta to ma'ana lazim as-subat huwa raha amma laysa as-subat huwa raha saka da Allah ya kusa bata kama Allah ya mun sanya baccin ku ya zama na hutu to larabawa sukan ce wa bacci su ba saboda bacci a bacci dan daga kana hutawa ka yi kyauta inda kake kamar kana hutawa to ana ambatar bacci da sunan kubal wanda kamar fakar din razi ma tafsirin sa yasa yace wanda sun mu hidai ma sun ga ayar ne kamar ba fasaha saboda in ana cewa bacci su ba kuma an ce waje Allah na muku su ba ta to kamar dai dake da an ce waje Allah na muku noma mun sai baccin ku bacci ta ba ma'ana to amma shi wannan mulhidin wataƙila ya fassara ne shi ma da lazumi ganin ana cewa bacci su ba amma ita aya tana nufin zahirin kalmar asubat yana nufin alqad'u ma'ana yankewa saboda jiki yana yin ayyuka da dama wanda kowane gaba kowane nukuda ta jikin dan adam ta boye ta fili sannan kake a fadake to tana yin aiki ko da ko kai baka san tana aikin ba gabobin ka tana aiki jijiyoyinka na yin aiki to idan suka yi aiki da yawa suna buƙatar su huta wannan hutun shine istijma ta dan kame saboda huta wannan ta dan sa nishadin ka dan ƙara haduwa sannan ci gaba da yin aiki kamar da ce wani inji mutane an kunna shi ya gaji a kashe shi dan huta saboda in ya huta ya ƙara tashi da ƙarfi to tun da waɗannan gabobin za su tsaya su huta to kada aka an humul har kamar an yanke musu dumbin da suke yi sai ka ji Allah ne ka subata mun sai baccin ku shine qadi allijani bi harakatukum bacci yana yanke muku dukkanin motsi da aikin ku baccin nan zai yanke to baccin nan ya yanke shi yasa za ga mutum ko da bai riya yin bacci ba idan ya yi aiki ko kuma ya zama yana a faɗake awoyin da suka wuce yadda ya saba mutum ya kasance in ya tashi yana yin ayyuka zuwa tara ko zuwa goma sai ya kwanta ya huta to sai aiki ya mai yawa ya kai sha ɗaya sha biyu ko da yi riya ba duk abin da yake da ga baccin nan yana kwatarsa yana ja baccin nan yana ja saboda a ƙa'idar halittar jikin nan yana buƙatar jikin nan a yanke masa waɗannan taharufa ɗin saboda wato mizajin ya dan samu ya kwanta ya yi kasa ya futuri don ya istijmami sannan ya samu istijmami sai ya dawo da harka to shi ne ma'anar subatun to mu muka sanya baccin ku ya zama na subatun ne yanke wa jikin ku wannan harka ne daga joyi duka don ku samu huta to sai malamai suka tara asubatun da arra wato mun sanya baccin ku ya zama na hutu gare ku kaga wannan ma dai mace da Allah dan adam baka sani ba sai dana rayuwa amma ana tsayi masa aiki a cikin ba san sai ake yi ba an sa maka wata ala munashida da ta jikinka ya huta ya samu sukuni da zai iya ci gaba da hidimta ma kai kanka jiya sai yake wa aiki ba ta da ka sani ba kaga lalle Allah da yaka wannan ya tantance ka so shi ka bauta masa sannan kuma bayan haka waja annal laila libasa sannan kuma sai muka sanya muku dare libasan dare ya zama na satiran da tawabi shi ma na akwai nima da yawa dare ya zama yana sirta ku da wannan duwan nasa saboda shi duhun dare lokaci ne da yake bayuwa ga baki ɗaya shaɗin jiki ne ya fito ne saboda wato baki ɗaya alƙuwa a zahira wata bai iya da ta yi fito ne saboda rana har sai yana sa kana kallo tubsirul mar'iyya kana kallon komai sannan wannan kallon zai baka dama kai zama ka samu alhidayat ila almaqasid kana da dama da zaka fita ka tafi kasuwarka kana da dama da zaka fita ka tafi gurin ilimin ka kana da dama da zaka tafi gurin neman ka saboda akwai haske zai taimaka maka to dare sai ya zo sai ya sukurta ka saboda kana son ka huta amma ba yadda za ka huta din to dare sai zaman wato al-izlam al-qasari ne duk wannan hasken da yake baka da yadda sai ya tafi sai komai sai zan sai ya kawo saboda ko da a manyan biranen duniya da ake da manyan fitilu da za ga haske amma wannan hasken baya ba ɗabi'a jiki nishadin da za ta samu karkashi kamar na rana daga dole jiki sai samu fituri sai wannan sai kasa sai zama babu abin da jikin ne yake so illa shi ma ya kwanta ya samu nutsuwa to wannan dare sai zama kamar sutura ne ga jikin dan adam kamar da yanzu sutura aka rufa za ka rufe ka ta wannan harkar da yawon ka a cikin neman abubuwan ka na rayuwa to dare zai suturta ka zai baka damar ka je ka samu sukuni ba tare kuma da wani ya gaza waka ba ba wanda zai ga gaza waka dan kayi bacci da zarka huta amma da dare sai aka zo ofishin gun aikin ka sai aka zo makarantar gun karatun ka sai kana bacci sai kuma su haba kamar mutum da huta ba da rana kai gurin aiki kana bacci saboda lokacin ba ka da sutura da za ta ba wa jikinka dama ya fice yin zuwa amma da dare sai Allah ya shirya dare da wannan tsari da jikinka irin sai yake bukata to shine Allah ce waje annan laila libasa mun sanya dare ya zama mai sirta ku mai ba ku nutsuwar da za ku yi bacci ku huta waje allan nahara ma'asha sannan mun sanya rana ma'ana wuni din lokacin hasken rana shi kuma ma'ashan al-ma'ash yana nufin nan yace waqtan lil ma'aish lokacin rayuwa al-ma'ash yana nufin kawai ma bihi hayatul insan sai ta cewa abinci da ruwansa da ake musu alma'ash da abin da shi rayuwar ka za ta iya tsayawa shine alma'ash to rana kuma ita ce lokacin da mutum yake fita ya kasabi ya nemi abin da zai ci abinci ya nemi abin da zai sha ruwa ya nemi abin da zai yi sutura ya nemi duk abin da zai taimaka masa wajen tsayuwar rayuwarsa to yasa ta cewa rana din al-ma'ash lokacin da za a samu tsayuwar rayuwa kaga wannan ya kabanci dare kenan dare lokacin da za a huta jiki ya samu sukuni ya samu duhun da zai yafa masa asiri rana kuma lokacin da mutum zai gani zai ga dukkanin almar'iyya zai iya ga abin da ke nema zai ga shi sai ya samu wannan rahama ce da Allah ya raba lokutan kowanne kisan ya aiki kamar yadda ayar ta tsara ta suratul qasas ko wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan-nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun rahama ce ta Allah Allah ya muku dare da rana litaskunu fi a daddare sai ku samu nutsuwa ku huta hankalin ku ya kwanta ku bacci a rana kuma wali tarta bu fadli shi kuma kowa sai ya fita ya je ne fadala daga arzikin Allah ya je da harkokin neman sa ya samu abin da yake nema sai idan ka haɗe wannan arziki guda biyu da dare da rana Allah sai la'allakum wa la'allakum tashkurun idan kuka lura wannan takasimin na Allah to ya kamata ku gode wa Allah da ya muku haka to nan wa da Allah na makum subatan وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا nan akwai wani abu wanda yake kama da ihtiba na fara cewa da Allah na hukun subatan wa da Allah laila libatan da dare ake yin bacci to wannan kuma da Allah nahara ma'asha muka sanya rana lokacin rayuwa shi kuma bai tashi ba saboda akwai idimajin nuna alamar mutuwa da tashi to kamar yadda a wajen dare cewa da Allah na hukun subatan wa da Allah laila libatan to anan ma kuma to anan sai ya zama waje almasti ƙazaku wannan hara ma'asha sai muka sanya kuma tashin ku wanda tashi daga bacci shine zai muƙabalar bacci kamar yadda bacci hutawa ne tashi daga bacci kuma shine muƙabala shine tashi shiga nema kamar yadda dare fitira ne rana kuma lokacin rayuwa ne to haka nan akwai jimlar astahaw da ba kawo ta ba ba na tashi daga bacci mun sanya baccin ku hutawa daren ku sutura to sai Allah ya ce mun sanya kuma tashi daga baccin ku faɗaka haka nan mun sanya kuma ainihin rana kuma ma'ash to amma na sai Allah ya faɗa annahar din ba saboda me malai su cewa lidilalatin nahari alai saboda daga cewa mun sanya rana ta mana ma'ash lokacin rayuwa to an gane cewa yana nufin tashi din da za a yi na wato kowanne akwai wanda ke mukabalar sa dare lokacin bacci rana lokacin tashi da nema wanda suna mukabalar juna to kuma bayan da minna da yake ciki na nuna cewa ainihin Allah ya maka baiwa to kuma a ciki kuma akwai ainihin dilala akan tashi amma dumniya ma'ana dumniya din a ɓoye kama Allah ya nuna yadda da daddare ka yi bacci baccin nan yana kama da mutuwa baka san inda kake ba dare ya lullube ka za a yi kore da daddare wanda yake bacci bai san an yi ba to wannan daidai ke da mutuwa sannan yadda da rana mutum ya tashi ya tafi shirwar uzun ta kawai da daddare bai bacci ba to haka nan bayan mutuwan nan mutum zai tashi kamar da safe tashi da rana saboda uzuri to haka nan da rana mutum zai tashi idan ya tashi zai saboda uzurin rayuwarsa to haka nan za a tashe shi ranar alkiyama ya saboda yin rayuwa saka bacci yana alamta mutuwa tashi daga bacci yana alamta tashi domin yin hisabi kaga wannan bayan Allah yana faɗan minna kuma Allah yana faɗan dalili da yake nuna alamar za a mutu za a tashi kamar yadda yanzu a duniya ma ake yin karamin mutuwa ta bacci kuma a tashi ba tare kuma da mutum ya yi inkarin فعلوا هكذا ثم وبنينا فوقكم وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا تنان شيل كرشان ولدن عاوين امتنا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا wato bayan nan abubuwa da yake a cikin dan adam kamar dare da rana da bacci da tashi sai kuma Allah ya ƙara faɗin abubuwan da su ma suna cikin alat da dan adam yake rayuwa amma yana ganin su kamar sama kamar ƙasa kamar sakowar ruwa da sauransu Allah ya bane na fawqakum sab'an haka nan mu muka gina fawqakum a saman ku ba na kai ba din ba ana nufin sama can ba a sama wannan da zaka gani iya wannan sama kawai aljau da ka iya kalla kana kallon rufin sama da idan ka ba sai ka nemi wani ilimi za ka yanka ka tsaya kanka kamar yadda Allah ya awalamin awalamin zur ila samai ko ko ko kai fa bayana hawa zaina wannan kai Allah da ka daga idan ka za ka sama to ban ne na fa ko mun gina saba'an mun gina wasu sammai guda bakwai samawatin sammai ne guda bakwai shida da masu ƙarfin gini ko a saman jami'in shadiyatin ƙawiyatin muka wato wadda a kyautata ginin ta la yu'athiru fiha mururu zaman wanda duk da duniya bai tasiri ba al'ada ko yana butsu yana tasiri akai amma banda sama tun da aka halci duniya yadda mutanen farko suke faɗan sama har yanzu aka fi ba inda ya tsage ba inda ginin ya rushe ba inda ya canja wannan ya ishe min haka kudura cewa wanda ya ta ubangiji ne da yake mai iya kyautata aiki dan da a ce ba aikin ubangiji bane to da Allah ya sanar sama nan ta tsage da haka nan allolin da suka yi sun yi fada sun ce to a raba kowa a bashi nasa iko ko idan la zahaba kullu ilahin bima khala to amma dan yana maka Allah ɗaya ne yayi tun da aka yi sama haka take ba taba tsagiya ba talata ba canja ba tafiya ta bata lalace ba wa bayyana ta ukum taba'an shidadan wa ja'alna sirajan wa hadan sannan kuma muka sanya a saman nan muka sanya sirajan muka sanya wata iriyar fitila muniran mai haske wa hadan mai tashin haske ai wa qada min al wahad ai mutala ali biya mai tsananin haske ana nufin me yana nufin asham yana nufin rana wannan gudan rana din sannan wa anzalna min al mu'sirati ma'an sajjada sannan daga saman nan muka sako muku da as-sahaba daga gizagizai allati hana laha an tumdira wanda saura ta ta fara zuwa ruwa kal mu'siri al-jariya kamar al-mu'siri alura an ce al-mu'siri ana nufin yarinya allati da nasin al-hayy wanda ta kusa ta fara yin jini ma'ana al-mu'sir daga a'sara ne idza qaruba mace mai tausayin jini ana ce mata mu'siri ko to wato girgije wanda yanzu yanzu ne zai iya zubda ruwa gashi a cike da ruwa to kana kallon sama za a ga wannan girgije kuma baka san taya abubuwan ke farawa sai da ga ruwan sama yana sauka shine Allah yake faɗi a nan yana cikin baiwar da yawa anzalna min al-mu'sirati to mu ne muka saukar da daga wannan girgijen mai dauke da ruwa mu muke saukar da ma'an sajjadar ruwa mai daɗi sabbaban mai kwararar da su mu muke sauko da wannan ruwa din linukhrija bihi habban muna sako da ruwan ne limu kuri da biyi habba dan mu fitar da kaga nan game da faɗa a cikin ba da labarin baiwar sannan kuma Allah yana nuna alamun tashi kaga yace ya sako da ruwa sai limu kuri da biyi dan mu fito da tsirrai amma asalin mutum da cewa zai limun bita biyi habba dan mu tsirar da tsirrai amma sai Allah bai ce limun bita biyi ba ko kamar haka a suka aga Allah faɗa ko saboda a can Allah yana son ya nuna kawai ayar ne ta fitar da tsirrai din sannan bayan ya nuna ayar sai kuma ya nuna tashi ko wa nazzalna min as-sama'i ma'an mubarakan fa anbatna bihi jannatin wa habbal hasib ko haka sai sai fa anbatna yake bai ce fa akhrajna ba saboda tun tsirowa yake so a gani amma anan sai ce limu khurija bi saboda anan sai yake idan ruwan ya zo ya sauka tsiro ya fita ka gane kamar yadda tsiron nan yana ƙasa ya fito to haka wanda ya mutu ma zai fito bayan an yi tashi sai anan sai ce limu khurija bihi habba dan mu fito da tsirrai kalahin da kamar alkama da tsirran bayan ƙasa wa nabatan da dukkanin abubuwa masu hudowa wajen natin mu fitar da gonakai basati da gonaki alfafan masu bishiyu wanda suka tuttuke muntafatun wanda bishiyun nan waɗansu sun ɗaɗɗaure a cikin waɗansu jam'u latif duk wannan yana nuna kudura Allah amma za a can a so da ya ƙara da ya gama faɗan a fa'ambatna bihi jannatin ko wa habbal hasib wa nakala basiqatin la hadal unnabi ko rizqal sai da je karshe sai yake kazalika al-khuruj saboda a can Allah sai yake ya nuna kudura kawai tsoro da abubuwa to bayan da nuna kudura tsoro da abubuwan ne sannan sai ya kafa hujja da wannan kudura akan kazalika al-khuruj haka nan kuma za a iya fito da wanda ya mutu amma anan Allah ba ni'imar kada ya so yake in an gani ni'imar aga kuma cewa ni'imar nan ta yi kama da fito da dan adam wanda aka binne a bayan kasa za a iya fito da shi sai da an ce mun tafi da ruwan sama mai yawa ruwan nan limukurijaji saboda da ruwan nan sai ga mun fito da tsirran da suke a bayan ƙasa saboda haka yayi kama da yadda ranar lahira za a fito da wanda yake a bayan ƙasa a bulle wannan shine bambancin surorin alhamdulillah